بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله عقيدة السلف أصحاب الحديث نا أبو عثمان الصابوني wanda rasu 449 rahmatullahi alai darasi na goma sha uku za mu tashi insha Allah shafa'atul rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama inda malam abu usman sabuni yake ba mu aqida da tafarki na malaman farko annabi da sahabbai malam ya ce wa yu'minu ahlud din wa sunna bi shafa'atir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ahlud din wa sunna ma'abuta addini da kuma sunna suna imani bi shafa'atin rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li muznibi ahli tauhid ga waɗanda suke masu zunubi daga cikin ma'abuta tauhidi ahlu sunna suna imani da ceton nan na annabi li muznibi ahli tauhid ga masu zunubi cikin ma'abuta tauhidi wa murtakibi al-kaba'ir da masu zakewa manya-manyan laifuka wato masu kaba'irai su ma za su fada a cikin wannan wannan ceton kama wara da bihil khabaru sahihu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar dai yanda ya zo a cikin hadithi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama malin yace qala akhbarana abu sa'id ibnu hamdun قال أنبأنا أبو حامد ابن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا annabi ke cewa shafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati ce tuna tabbatacce ne ga ma'abota laifuffuka manya min ummati daga al'ummata wannan hadisi ne sahihi imamu turmari ya fitar da shi ta hanyar da shi abdurrazzaq kuma ya ce hadisi ne hasanun sahihun garib kai turmari in hadal waje wa fil babi an jabir haka abu dawud ma ya fitar da shi imam ahmad ta hanyar suleiman bin harbin shakul albani ya inganta shi a cikin sahihu targhib wa tarhib قال أخبرنا أبو علي زاهر ابن أحمد قال أخبرنا محمد ابن المسيب الأرجياني قال حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا عبد السلام ابن حرب الملائي عن زياد ابن خيثمة عن نعمان ابن قرات وأن مجهول حالني نعمان ابن قرات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة يتي أنبان زابي tsakanin ceto da tsakanin wani ɓangaren al'umma ta su shiga aljanna. To an bani zaɓi shin ceto ko ku wani ɓangaren al'umma ta shiga aljanna. Fahtartu shafa'a, alabi ce sai na fifita na zaɓi ceto. Li'anna ha'a ammu domin ceto ta fi gamewa, wa akfa kuma ta fi wadatuwa. Ceto saboda ceto shi abin da ke da faɗi. amma wasu a ce kawai shiga aljanna ran takaitacce ne kenan a tarauna ha lil mu'minin al muttaqin yace shin kuna ganin wannan ceton wai ga mu'mine ne masu takawa suka ce la a'a walakin na halil muznibi a'a ga dai masu laifi ne al mutalawwifin al khata'i masu takuduwa da laifuka kilabifi ne ko fiya a ba al mutalawwifi a waɗanda suke masu cakuduwa da da kusakurai to waɗannan su ne ceton to wannan hadisin da'ifi ne bi hadar tamam da wannan ƙarin na ƙarshe da kaji eh da'if ne bi hadar tamam albayhaqi ya fitar da shi a cikin al-i'tiqad ta hanyar al-hasan ibn arafa eh akwai an-nu'man ibn qurat da muka ji na baya wanda ke cikin isnadin majhul bi eh ibn abi hatim ya ambace shi a cikin al-jarh wa ta'dil yace annu'man ibn qurad wa yuqalu ali ibn nu'man ibn qurad rawa an ibn umar kamar yadda kaji warwa anhu ziyad ibn khaythama eh sami'tu abi yaqulu zalika haka imamu ahmad ya fitar da shi ta hanyar Ziyad ibn Khaythama din daga Ali ibn Nu'man ibn Qurat ar-Rajul Abdullah ibn Umar to sanin dai mai rauni ne akwai jahala ta Ali ibn Nu'man da kuma ibhamin rawin shi Ali ibn Umar domin an ce ar-rajulin akwai wannan ibhamin da haka malamai suka ba a fashi haka ibn Majah ya fitar da shi ta hanyar Ziyad ibn Khaythama an Nu'aym ibn Abi Hind an Rabi'i ibn Hirashin an Abi Musa al-Ash'ari shi ma wannan Ash-Shaykh al-Albani a cikin sahih na sunan Abi Ibn Majah ya ce sahihi ne amma badda li'annaha dinnan badda wannan gaba ta li'annaha to wannan kenan sai malam yace qala أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو ها أنسى تحويل السند وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة كو ابن خزيمة yace qala haddathana ali ibn hujr qala haddathana isma'il ibn ja'far an amr ibn abi amr an sa'id an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi hurairata radiyallahu anhu annahu qala ya rasulullah man as'alu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah wani ne mafi rabo mafi samun rabo cikin mutane da cetonka na kiyama faƙa annabi ya ce laƙad zanantu Allah ya tsalani an hadal hadifi ahadun aula minka ya ce dama na yi zaton cewa babu wanda zai tambaye ni akan wannan hadisin ba wanda zai tambaye da ya wuce ka lima ra'aitu min hirsika ga abin da na gani na kwaɗayinka al hadifi ga hadifi ce inna as'adan nasi bi shafa'ati yawmal qiyama man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi mafi samun rabo cikin mutane da ceto na ranar kiyama shine wanda ya ce la ilaha illallah babu abin bauta bisa ga cancanta ya faɗi wannan khalisan min qibali nafsihi ya faɗi wannan da ikhlasi ya faɗi wannan da gaske lalle kam da tsarkake Allah to wannan shine to wannan hadisi ne insha Allah shi ma sahihi Imam al-Bukhari ya fitar da shi ta hanyar Isma'il ibn Ja'far da haka wannan insha Allah sahihi ne to sai malam yace to wannan babi ya kare to wannan kenan abin da malam ya kawo game da ceto da haka ahlus sunna wal jama'a suna imani bi shafa'ati rasulullah da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ma ceto na annabawa gaba ɗaya da ceto na muminai da ceto na sauran na shahidi haka da sauransu don haka za ka samu ayoyi da yawa sun tabbatar da shafa'a za ka samu wasu nusus suna tabbatarwa wasu kuma suna korewa to akwai ceto da ake tabbatarwa ko da ake korewa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in to za ka samu cewar wata ku yawma la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a aga ba za a karbi ceto ba wa la yu'khadhu minha adlun sai kuma kan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafiruna hum zalimun haka a kuci wanda yake ga almuwahhidin ko kuma cuta wanda yake na kuffar wanda shi za ga an kore shi eh wanda an kore shi don muwahhidin kuma shi wannan an tabbatar da shi da haka shafa'a ga kafirai wannan har abada babu ita Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi kitan ma kusa da izinin Allah kaga cito na farko agaman fiya ce an kore ta gaba ɗaya ceto kuma wanda yake na biyu ana samun shi amma da izinin Allah eh da izinin Allah to shi wannan illa bi izni to da izinin Allah ana samun wannan ceto wala yashfa'una إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون da haka akwai ayat da yawa da suke tabbatar da shi wannan cutar wala yashfa'una illa liman irtada lahum wa hum min khashyatihi mushfiquna aka ya faɗa a cikin suratul najm wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an aka ce shay'an nan dukkanin yan nahawu sun san wannan sun san wannan karatun ga la din nan aka ce shay'an wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di ayya azana Allahu liman yasha'u wa yarda kaga sai ya zama da izini da kuma yarda din ta Allah kaga wannan shafa'a ce musbita ga mu'minai amma akwai sharadin me al-izn da izinin Allah shine izinin ceton yanzu ka duba ga mala'iku ba su ceto ba illa ba da illa ba da iznillah da zan Allah illa limanir taba haka annabawa da salihai cikin sahabbai da wasu su dukkanin su za su yi ceto amma da izinin Allah ne da izinin Allah ne so da haka ahlus sunna suna tabbatar da wannan kuma suna imani da wannan cikin suka zo daban-daban gane ko Malam ya ce al'imanu bil haudi wal kautsar imani da tekun annabi da kuma alkautsar tekun alkautsara na ilaka alkautsar to a nan ma wato duk inda ka ji malam ya kawo baka matsala a nan to akwai wanda suka saba ma wannan matsala duk ka ya kawo baka gaba a nan so wannan yana nuna akwai waɗanda suka saba ma ita wannan gaba akwai wanda suka saba mata cikin kila murji'a ne ko mu'tazila ko khawarij ko jahamiya ko qadariya ko sufiya da sauransu amma dai an saba mata to sai kawo mini mawqifin ahlus sunna ga ita wannan mas'ala malam yace al-imanu bil haudi wal kautsar imani da teku da kuma al-kautsar malam yace wa yu'minu bil haudi wal kautsar ahlus sunna suna imani da tekun nan na annabi wanda hadithan alhaud sun kai hadin tawatur hadithan alhaud da suke tabbatar da tekun nan na annabi da za a sha wanda ya sha ba zai kara kishirwa ba wani annabi ya siffanta shi hadithan sun kai ga tawatur wa yu'minuna bil haudi wal kautsar ahlus sunna suna imani akwai wannan teku wa idkhali fariqin min al muwahhidin al janna sannan kuma za a shigar da wani yanki na masu kaɗaita Allah masu tauhidi za su shiga aljanna bigairi hisabin babu hisabi Allahumma ja'alna minhu wa muhasabati fariqin minhum hisaban yasira haka za a yi hisabi ga wasu daga cikin su za a masa hisabi mai sauki wa idkhalihim nara haka suna imani da cewa za a shigar da wasu wuta aljanna za a shigar da wasu aljanna bigairu su'in yamassu ba tare da wani abin ƙi ba da zai shafi su wani abu mummuna wa azabin yalhaquhum haka ahlus sunna suna imani da azabar da za ta iya raskar musulmi wa idkhali fariqin min muznibihim nar da kuma shigar da wani bangare na masu laifi wuta idami ba za su dawwama ba thumma itaqihim sannan kuma a yanta su bayan masu imani sun shiga wuta saboda wasu laifukan su a ganin damar Allah sun ma'aitaƙihim sannan za a ‘yanta su wa ikharajihim minha a fitar da su daga wannan wuta wa ilhaqihim bi ikhwanihim alladhina sabaquhum ila janna sai a haɗa su a sadar da su da ‘yan uwansu wanda suka rigaye su shiga aljanna wa ya'lamuna haqqan yaqinan kuma har iyo ahlus sunna suna sani da gaske da yaqini anna mudhnibil muwahhidina masu zinubi wanda suke masu kaɗaita Allah masu tauhidi la ya na finnari ba su dawwama a cikin wuta e wannan aƙida ce usul ne na ahlus sunna shine masu zunubi inda masu tauhidi ne to ba su dawwama a cikin wuta yanzu a shinkafa ina ga ranar daren sallah wani ke ce mata ai in dai har zaka fitar ai da sauki ya ce baka da hankali ai kada ke fatan ka shiga kai fatan ka wuce aljannar kawai ya ce ai da sauki da a ce zaka dawoma fa ai da sauki a ce zaka shiga wato bai san wutar ba baka san wata ba har za ka yi fara tunanin cewa tunda da kana da imani ai ba za ka dawoma ba wannan mutum bai sa abin da yake mutum bai sa abin da yake kada kai fatan ko sakande kai a cikin wuta malam yace annan muznabil muwahhidin wanda suke masu tauhidi la yakhluduna finna ba su dawwama a cikin wuta wala yutrakuna fiha abada ba a barin su a ciki har abada dan haka su arna marasa imani su ne labifi na fiya ahqaba asnawa cikin ta ahqaba ai azman zamunna lokaci nan ba wai kuma ana nufin ba wai ai wasu lokuta ne da za a waye gari kuma a ce ba su ciki a mubalaga ce ake maka ahqaba suna nan ko da yaushe suna nan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra me ake so a gaya maka ko da ko ma sau nawa ne dai kawai to ba za a gafarta masu da haka labi fi da fi haƙa ba ba wai eh akwai fana'i ba hujja ba ce wannan ayar akan fana'i na wuta cewar ai haƙa ba a wasu zamunna za a a'a ana so a gaya maka ko da yaushe ma ne gaba ɗaya to wannan shine abin da malam ya kawo game da al'imanu bil haudi wal kautsar wanda wannan ma usul ne na ahlus sunna akan imani da da wannan teku ahlus sunna suna imani bil haudi wal kautsar al kautsar teku ne wanda Allah ya bawa annabi Muhammadu a cikin aljanna wanda Allah ya bashi a cikin aljanna so haka shi ma al haud shi ma teku ne na annabi wanda duk wanda zai sha wannan to shi da kishira kuma sun yi bye bye la yazma min ha abada to da haka ahlus sunna suna imani da wannan teku akwai hadisai da yawa wanda suka tabbatar da shi haka ga shi ma alkautar kaga tabbata a qur'ani ko inna adainaka alkautar fa salli rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar kaga wannan ya tabbata a haka shi ma hadisai wanda ba mu tsaya ba mu ci gaba da kawo su da suke tabbatar da shi a wannan teku sai dai kuma za ka samu cewar a imma malamai suna da zantuka sosai akan lallai mutum in yana son ya samu tsira da rabauta to lallai kam ya imani da wannan a saboda wanda suka yi inkarin alhaut su ne khawarij da mu'tazila to su ne sun yi inkarin alhaut da khawarij wal mu'tazila alhafiz ibnu hajar a cikin fatul bari yana cewa an wato wannan hadisin sahabbai yaziduna ala hamsina sahabiyya sahabbai sama da hamsin suka rawaito hadisi na alhaut karanta fatul bari na malam ibnu hajar su da haka usul ne na halu sunna yin imani da wahid bala kun littafi da gare shi taysirul karim ali fi wasfi haudin nabi wannan juz'i ne haka da tattara maka hadithai akan akan alhaut akan shi wannan tekun so wannan kenan kuma a wannan darasi annan za mu tsaya insha Allah sai darasi na gaba sai mu ci gaba daga ru'yatul mu'minina rabbahum akwai inda bai ba fa ammal kuffaru fa innahum yakhluduna fiha amma su kafirai fa innahum yakhluduna fiha za su dawwama ai za su dawwama fa innahum la فإنهم يخلدون فيها su kafirai za su dawwama a cikin wuta e kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan gaira hali yadukul azab duk lokacin da fatunsu nadijat suka nuna suka ƙone to baddalnahum juludan gaira sai mu canza musu wasu fatin liyadukul azab kaga kenan suna nan khalidi na fiha da haka fa inda hum yakhludu na fiha kafirai za su dawwama a wuta wala yakhrujuna min ha abada sannan ba za su fita ba daga wannan wuta har abada wala yusta wala yustatabun wala yufattaru anhum wala sannan kuma ba za a zarge su ba wala yufattaru anhum ba za a rangwanta masu ba ai wala yukhaffafu anhum shine wala yufattaru anhum wala yukhaffafu anhum ba za a rangwanta musu ba wa hum fihi mublisun su kama ciki mublisun ay ayisun min kulli khair haka ibnu kathir ya fassara wala yatruku Allahu fiha Allah ba zai bari ba a cikin wuta min usati ahlil imani ahada Allah ba zai wala yatruku Allahu fiha Allah ba zai bari ba a cikin wuta min usati masu laifi cikin ahalil iman mabota imani ahadan babu wanda zai saura in dai akwai wannan imanin to ku da an sa wannan mai imanin wuta an mashi azaba to ba zai dawwama ba a cikin wuta sabanin su kafirai ke wala yatruku Allahu fiha min usati ahlil imani ahada to wannan shine ƙarshen karatun kenan sai mun haɗa a cikin darasi na gaba kenan ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah